الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا الصبر شابك قوة الجمال الأولى هجرة 1447 ci gaba da karatun al'ajin romiya ala tariƙi su'ali wal jawabi ma'al iraq darasi na ashirin da biyar za mu tashi farkon shafi na saba'in da tara babul masdari su'alin tambaya ma huwa masdar me ake kira da almasdar masdar جواب أمسى المصدر مصدري أس إلهي نام لمن نهو هو الاسم المنصوب شين سونا وند أكي ونصبا الذي ونند يجيء ثالثا يكن زو أمسعين شين نأكو في تصريف الفعل وجن جوي فعلي da akan fara faɗan fi'ilun madin a faɗi mudari sannan sai a kawo shi na hau misalin daraba ya buga ya duribu yana bugu darban to darban anan sai a ce masdari ne kuma da daraba da ya duribu duka an ciro su ne daga darban dalili shi ne za mu ga cewa suna da ƙarin ma'ana akan nashi to kuma duk sanda lafazi ya zama ma'anarsa ta ɗara ta ɗayan to alamu na nuna kenan shi mai ƙarin ma'anar shi aka ciro daga wancan domin darban ma'anarsa bugu kaga kawai ya dullo alal hadas bugu kawai to sai ka ce daraba ya buga kaga an samu ziyada daraba kaga ya nuni akan hadas kuma ya nuni akan cewa bugun ya auku a wani yanki na zamani sabanin shi darban kaga shi bai rataye da kowane irin lokaci ba to wannan ya nuna kenan daraba an fito da shi ne daga darban kuka ce ya duribu yana bugu ko a gani yana bugu shi ma kaga ya rataye da zamani to waɗanga dalilai shi yasa malamai suka ce da alfa'ilul madi da alfa'ilul mudari'u dukkansu asalinsu daga darban ne masdari dukkansu to galiban ba a ambaton fa'ilul amri an gane tunda asalinsa shi kuma fa'ilun ne mudari'u shi idrib asalinsa yadribu ne sai aka shafe ya'un ta mudara'a yaɗin nan tunda an shafe ta to yanzu an samu sakini sakini kuma bai yiwa a fara magana da shi sai aka nemo hamzatul wasli bayan an cire yawon din sai aka ce id sai aka ɗaure harafin yawwa to sai aka yi masa abin nan tunda suna kaddara lam yadri jazimi an shafe jazimi an shafe harafin mudara'a to sai koma idrib wa zalika li'annahu law qala laka qa'ilun da mai magana yace da kai sarrif ka jirkita daraba masalan fa innaka kai zaka ce tazkuru al-fi'l al-madi ai zaka ambaci fi'ili madi aula ko ko ba za ka ambata ba ai awwalan afuwan farko za ka ambace shi a farko sun mataji'u sannan ka zo bil mudari'i da mudari'i sun bil masdari sannan ka ambaci masdari kama hiya adatu sarfiyina kamar yadda ita ce al'adan malaman tasrifi sukan ambaci madi su ambaci mudari'i sannan sai su kawo masdarin to kawo masdarin karshe ba shi ka nuna shi mazarin shi ne aka ciro daga gare su ba a don a nuna cewa shi ne asali daraba ɗin da ya daribu su rassa ne nashi rassa ne nashi wal masdaru ma dalla alal hadas shi mazari kawai abin da yake nuni akan wani sabon abu da ya faru ai su duru shay'in shine faruwar wani abu ko fitowar wani abu min al-ashiya'i daga cikin al'amurra wa muradul musannifi manufar shi mai littafi bil masdari da masdari yana nufin ibnu ajurru huna anan al masdarul mansubu masdari abin wa nasaba alal maf'uliyya bisa ga maf'uliyya almutulaka wadda take sakakkiya domin can da kace daraba ya duribu darban misali daraba zaidun ya duribu darban to darban din nan an masa nasaba ne alal maf'uliya almutulaka eh wato kawai maf'uli ba tare da ayyana nau'in maf'ulin ba la mutulaqal masdari ba yana nufin mutulakin masdar ba shine masdari ƙayyadadde sai ce li'annal masdara saboda masdari ta atarihi a hawalul irabi fuskoki ko halaye na li'irabi suna bujiro masa fa yakunu marfu'an wani lokaci ya zama marfu'i aw mansuba wani lokaci ya zama mansubi aw majrurun wani lokaci ya zama majruri nahu misali a'jabatni qira'atuka karatunka ya birge ni to tuka anan kaga ai mazdari ne amma bai zo mansubi ba eh to shi yasa yace can la mutlaqil masdari ba wai mutlaqin masdari ba fa tuka fa'ilun ko fa tuka fa'ilu a ajaba ita ce fa'ilin a ajaba, li'annal ƙira'ata masdaru ƙara'a ya ƙara'u. To shi ne sai a ce ƙira'atan, wa hazal masdaru huna marfu'un li'annahu fa'ilun. E, tun da kaga a nan fa'ili ne, kenan can da ya samu nasaba saboda maf'uli ne. Su'alun tambaya ila kam kismin yan ƙasimin masdaru, mazari ya kasu kashi nawa. jawabin amsa almasdarul lafziyu muna da masdari na lafazi shine ma wafaqa lafzuhu lafz fi'li shine duk masdarin da da lafazinsa da lafazin fi'ilinsa iri ɗaya ne fa yakunu almasdaru mushtamilan ala hurufi fi'lihi to anan sai ya zamo masdari ya kunshi haruffan fi'ilinsa wa muwafiqan lahu fi ma'anahu kuma ya zamo da ma'anar fi'ilin yake ɗauke da shi. To, jawab amsa almasdarul mansubu alwaƙi'u maf'ulan shi ne wanda ya auku a matsayin maf'uli, mutulaƙan sake ba ƙaidi, sai ce kismani kashi biyu ne, lafziyun wa ma'anawiyun, akwai mazari na lafazi akwai na ma'ana. Falmasdarul lafziyu mazari na lafazi ma wafaqa lafzuhu lafza fi'lihi shine wanda lafazinsa ya daidai da na fi'ilinsa fa yakunu al-masdaru mushtamilan ala hurufi fi'lihi wa muwafiqan lahu fi ma'anahu sai ya zamo ya kunshi haruffan fi'ilinsa kuma ya yi muwafaqa da shi wajen ma'ana ma'anarsa ta zamo iri ɗaya bi an yakuna al-ma'ana al-muradu min al-fi'li huwa al-ma'ana al-muradu min al-masdari ta yadda zai zamo abin da ake nufi na ma'ana a mazari shi ake nufi a fi'ilin na hau misali ƙa'attu ƙa'udan wa jalastu julusan wa ƙumtu ƙiyaman wa waƙaftu ƙufan to falƙu'udu da aka ambata matsalan wato zama masdarun ko? Mm. Eh, suna cewa shi alƙu'udu zama ne wato shi ma jalastu shi ma zama ne eh in aka ce jalasa wato ya zauna da ka'ada shi ma ya zauna to duka dai ma'anar zaman ne to amma kowane kaga sai aka kawo masa masdari a lafazinsa to falqu'udu masalan masdarun fihi hurufu fi'ilihi kaga cikinsa akwai harufan fi'ilinsa wa huwa qa'ada sai ce yani alqafu wal ainu ko alqafa wal aina wad dalla ina nufin qafun da ainun da dalun kaga akwai su a mazarin ƙo'u dan har da ƙari ma ya zo da ƙarin wawun to wannan ana kiransa da almasdarul lafzi eh wanda da ma'anarsa da haruffansa da na fi'ilinsa iri ɗaya ne ba bambanci wal masdarul ma'anawi shi kuma na ma'ana huwa ma wafaqa ma'anal fi'ili shine wanda ya muwafaqa da ma'anar fi'ili annasubi lahu wanda fi'ilin shi ya yi masa nasba amma wala yuwafiquhu fi hurufihi amma a harufansa ba zai muwafaka ba zai daidai da shi ba na hau jalastu qu'udan ha gani ba ce julusan ba ka qu'udan lafazinsa ba lafazin jalasa ba ne wa qumtu wuqufan ka gani wa qumtu qufan fa innal masdara wa huwa al-qu'ud fil misal al-awwal a misalin farko wal wuquf da wuquf fil misal al-thani muwafiqun li fi'lihi kaga ya daidai da fi'ilin sa fi ma'anahu a ma'ana amma duna lafzihi banda lafazin sa wa huwa jalasa da jalasa zama zama yake nufi fi qawlihi jalastu ko qu'udan eh su sun ce akan ce jalastu min alƙiyami kenan in kana tsaye sai a ce ijilis in kuma kana kwance afuwan in kana kwance sai a ce ijilis ka tashi zaune in kuma kana tsaye sai a ce uqut eh ka zauna eh shi aljulusu to daga in kana kwance kenan sai a ce ijilis in kuma kana tsaye sai a ce uqut amma duk dai zama ake nufi wasu kuma suka ce ma duka dai ma'ana ɗaya ce wa kama fi ƙaulihi ƙumtu wuqufan to wal hurufu fil fi'li wal masdar mutaghayyira kaga harufan sun canza sun saba ma juna ai mukhtalifa daban-daban ne فحروف جلسة حرفا جلسة الجيم واللام والسين وحروف المصدر وهو القعود هي القاف والعين والدال ولا تعتبر إلا الحروف الأصلية أما فأنا حرف أصلي أكي كلو بانا زيادة با والواو ليس بحرف أصلي شي حرف واو دكي cikin القعود بانا أصلي بني bal ba haka ba zida fi hazihi siga an ƙara ta a wannan siga ta masdari wa hiya fa'ulu wala yashtaratu al-ittifaqu tam amma ha ba sharadi bane sai an samu wato muwafaqa ta ma'ana cikakka kawai fa ya kafi ya isa an ya kuna lafzani lafuzzan su kasance mutaradifaini wato suna kusa da juna a ma'ana ai mutaqaribai ne sun kusanci juna fil ma'ana a ma'ana fa innal julusa masalan shi aljulus a misali huwa lintiqalu min sufulin ila uluwi shine in kana kwance to sai ka ciranta sai ka dan ƙara wato tsayi sama haka daga ƙasa zuwa sama wato in kana kwance sai a ce ijilis walƙudu shi kuma alƙudu huwan lintikalu shi ne ciranta min uluwin daga tsaye ko sama ila sufulin zuwa ƙasa wato in kana tsaye sai a ce kenan uqut fayu qali liman la huwa na'imun sai a faɗa ga wanda yake bacci aw sajidun ko yake sujuda to shi ake ce ma ijilis amma wanda a tsaye ba za ka ce da shi ijilis ba sai dai ka ce da shi uqut wali man huwa qa'imun uqut amma waqat haƙiƙa wani lokacin yusta'malu jalasa bi ma'ana qa'ada kuma mutum na tsaye din kuma za a ce mai ijilis wani zubin in bukata ta kama ana ya faɗan haka sai zannan ya ɗauki ma'anan ƙa'ada to kaga nan ma'anarsu ta kusanci juna mutaradifai ne to shi yasa kowanne zaka isa masa mazdarin ɗayan zaka yi cewa jalasa qu'udan ƙa'ada julusan saboda ma'anarsu yawwa ta kusanci juna ko sai babu zarfin zamani wa zarfin makani to babu da yake magana akan zarfin zaman da zarfin makani su'alun tambaya ma huwa zarfu menene az-zarfu jawaban amsa az-zarfu fil lugha zarafi a lugha huwa al-wi'a'u shine jaka duk wata jaka da za a saka wani abu cikin ta sunanta az-zarf eh ma nu'abbiru anhu fi kalamina bil ma'un amma munan a yaren mu na gargaliya muna kiransa da al-ma'un yaren su na aljazair kenan wa fil arabiyya amma a larabci alfusha wanda yake fasihi alma'unu huwa al'ana taimako amma kuma mu a gargaliya ba haka muke nufi muna nufin jaka eh sai ce wasa'afatu ko muna kiransa da as-sa'afa aw tulla'atu ko tulla'a wahiyal quffatu ita ce alƙuffa eh duk dai ana nufin jaka wadda mutum yake ɗan saka wasu abubuwa a ciki wa amma inda nuhata amma gun malaman nahau huwa lismul mansubu suna ne abin wa nasba bi taqdiri fi kuma ana kaddara fi a cikinsa wa hiya harfu jarrin ita ce harafin jarra wa in kana mansuban duk da kuma a zahiri zaka ganshi ya zama mansubi labi ta ƙadiri fi amma ba za a ƙaddara mai fi ba to falaisa bi zarfin a nan ba zarafi ba ne kenan sharaɗinsa ya zamo zarafi sai in ya zaina yi wa a ƙaddara mai fi in ba za a ƙaddara mai fi ba to bai zamo zarafi ba na hau ƙaulihi ta'ala misalin zance Allah maɗaukin sarki sai ce ya khafu na yau man suna jin tsoron yini wani yini to fa yauman yauman anan a wannan aya ismun na kiratun suna ne na kira maf'ulun bihi ya zo maf'ulun bihi saboda yinin ne suke tsoro li'annahum na shay'an saboda suna jin tsoron wani abu fil yaumi a wannan yini sai ce wa inna ma ya khafuna nafsa zalika yaumi amma kuma wannan yinin dai suke jin tsoro eh ba wai iya zallan kawai abin da zai faru a cikinsa ba to idan kenan yanzu muka ce ya khafuna muka kaddara mai fi muka ce fil yaumi kenan abubuwan da za su faru a yinin in muka ce a bai yiwa a kaddara mai fi ko to kaga kenan yinin suke jin tsoro wanda kuma shine zahiri saboda haka yau ma'anan ba zarafi ba ne sai dai a ce maf'ulun bihi mansubun eh to wannan eh to can da ya faɗa li annahum akwai gyara la annahum ne la annahum yakhafuna shay'an fil yawmi ba wai ana nufin za su ji tsoron wani abu a cikin yinin ba wa inna ma ya kafu na nafsa zalikal yawm wa yujma'u zarfu to in za a yi jam'in zarafi ala zurufin sai a ce zuruf su'alun tambaya ila kam yanqasimu zarfu zarafi ya kasu kashi nawa jawabin amsa yanqasimu zarfu ila zarfi zamanin akwai zarfu zamanin wa yusamma aidan ismar zamani ana kiransa da sunan zamani wa ila zarfi makani akwai zarfi makani wa yusamma aidan ismal makani ana kiransa sunan makani wa minhum daga cikin aiminan nuhati daga cikin malaman nahau man yaqulu al maf'ulu fihi ko wanda yace a za a kira shi da al maf'ulu fihi wa hadhihi tasmiyatu amma kiransa da al maf'ulu fihi wadihatun zahira ai a fili take li'anna zamana saboda zamani wal makana da bagire ya ƙa'u fihi ma fi'ilul fa'ili, aikin mai aiki na aukuwa a cikinsu, tashbihan bizzarfi, wanda hakan ya zamo kama da zarafi. Allah zai huwal ina'u shi ne ƙwarya ko jaka, wani hauhu da makamancinsa, min ma yi ja'alu fihi shai'un wanda za a saka wani abu a ciki, min al'ashiya daga cikin wasu abubuwa. Wajama abnu ajin Rome ibnu ajurum ya haɗa hazaini zarfaini wannan zarfuka guda biyu da na zamani da na bagire fi babin wahidan a babi ɗaya listiraki ma saboda sun yi tarayya fi kaunihi ala ma'ana fi so dukkaninsu suna ɗaukan ma'anan fi e kowannensu wa afara da kulla wahidin min huma bi ta'arifin kuma ya ainihin ware kowanne daga cikinsu ya kawo masa tashi ma'ana ma'anarsa ya faɗi ma'anarsa ta ƙariban domin kusantarwa ai tashilan domin a kusanto da abin a sauwaƙe shi alal mubtadi'i ga wanda yake mubtadi'i a karatun nahau to nan za mu kwana ɗan bayani yana da tsayi eh sai mu bar shi hawa wani sati sai a tashi ma huwa zarfu zaman can wa afara da kuma in kaga dama ka karanta shi da wa da kullu wahidin min huma bi ta'rifin taqriban ita ce wa afara da shi mai littafi wa ufure da kuma ka ɓoye fa'ilin amma duka yana yi ta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah na'am da wasalin kullu ba in ka ce wa ufure da to kullu za ka ce in ka ce wa afara da kulla eh are da gaske sai al-akhdari